الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقوتنا وقوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتوجه رجب هجرا مائك صلى الله تعالى عليه وسلم وهو ليلة الذي بكل ثلاثين دابير ألا أجد في مساء يا حدا أقول وحشي وبدل ولا بالتاتي إلى قال الشباب الشيعة من الحق يا الشيخ سليمان بن صالح الخراشي حفظه الله تعالى وبارك في عمره za mu tashi matsala ko tambaya ta casa'in da shida. Malam ya ce, لقد وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل بالتقية في مواقف عصيبة والشيئة تدعي كما سبق أن هذه التقية تسعة أعشار الدين وأن أئمتهم استعملوها كثيرا فما بالهم لم يكونوا كجدهم صلى الله عليه وسلم قال يسي لقد وجدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقيقة من سامو مجد الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل بالتكية بيعيك التكية في مواقف عصيبة أتكلم الأمر وأن تلك ما سوى هذا inda ya kamata a boye imani manzala ta sama bai boye ba a wurare masu tsanani manzala sama ya bayyana imani ya bayyana musulunci bai boye alamarsa ta musulunci ba a wurare masu tsanani wa shi'a su ko yan shi'a taddai suna riya cewa kamata baka kaman yadda ya gabata anna hadhihi at-taqiyyata cewa ita taƙiya tis'atu a'shari fi ita ce kashi tara a cikin goma na addini a wajen addini da ɗan shi'a ita ce in ka kasa addinin musulunci gida goma to taƙiya ta kwashi kaso tara kashi ɗaya ne ba taƙiya saboda ka babu addini a wajen ɗan shi'a in ba taƙiya an sha da bayanin taƙiyar ta taƙiyya a wajen yan shi'a ita ce kin ya zo cikin mutanen da ba fahimtar su ɗaya ba ba yan shi'a ba ne su sai mu'amala da su kan su gane cewa shi ɗan shi'a ne in zai yi alwala sai ya rikin kirka ahalin sunna in ya tashi wanke kafa sai ya wanke ba zai shafa ba wanda addinin shi'a shafan kafa suke yi ba wanke kafa suke yi ba in ya tashi in zai yi salati sai yin salatin la'an kwanamai ƙwararshi sai yin salatin ƙine ma ta giduna abubakar da umar wanda addinin shi'a ne safa da maraice wajibi ne dukkan shi'a ya yi addu'a ya yi salati na zagi da ƙine masa habban annabi sallallahu alaihi wa sallam khalifofin sa manya guda biyu sannan kuma ya ƙine ma 'ya'yansu sannan ya ƙine ma waɗanda suka taimake su to sai ya ɓoye ya ƙi saboda yana jin tsoron ƙila ka a gane shi ko kuma yana gudun ka a gano shi amma ka a gano shi an gano shi ba tsoro yake ji ba amma zai ji kunya to duk aƙida shi'a tana tafiya ne akan daƙiyya kashi tara a cikin goma na aƙidun shi'a kamar yadda suka tabbatar da kansu to daƙiyya kashi ɗaya ne ba daƙiyya ba to manzo Allah ta sama zai yi aiki da taqiyya ba sannan suna cewa wa anna a'immatahu musta'maluha kathiran sannan shugabannin su a'imman su guda goma sha biyu sun yi aiki da taqiyya aiki mai yawa to shine sai malin yace fa ma badu lam yakunu kajaddi sallallahu alaihi wasallam me yasa ba su zama kaman kakansu ba annabi sallallahu alaihi wasallam manzo sai bai yi aiki da taqiyya ba su kuma jikokin shi ne su an kuma ce ba za ka shiga aljanna ba sai ka waɗannan jikokin nasa duk wanda bai bi su ba zai shiga a addinin shi'a duk wanda bai bi a himman nan guda goma sha biyu ko wuta zai ci to su kakansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi taqiya ba bai yi aiki da taqiya ba amma su kuma sun yi aiki da taqiya har suka ce ma hiya tis'atu asharati ita ce kaso ta cikin kaso goma na addini kashi ɗaya ne kawai ba taqiya ba imani sallah azumi da sauran dukkan rukunan musulunci suna ƙarƙashin kashi ɗaya amma taqiya ita kwashe kashi tara a addinin shi'a kuma kuna ganin su idan shi a yake shi ya yi da alƙur'ani kuma kar ya yi bai yi da ƙur'ani ce shi ya yi da alƙur'ani kuma mu zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har ma in ya tashi salati in ya tashi zai yi muqaddima sai ka ji yana menene abin nan wa ala alihi tayyibin al-fahirin wa ala sahabatihi al-muntajabin al-muntajabin wai wasu zababbu amma kai a larabci an ci almuntajabun za ka zata dukkan sahabban manzon sama ai zababbun Allah Allah ya zabe su waliyan Allah ba a shi muntajabin din nan da yake nufi wasu zababbu ne ya ware waɗanda ba su da ba a riya wannan shi'a wanda gabaki ɗayan su adadin su bai wuce adadin ya san hannu ba su kane ne waɗanda ba su da ba don ya tashi sai ce اللهم صل على محمد الأمين النبي أبدا النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته المنتجلين ما في يوم هنا شيء لا تتحقق في مقدمة وعلى صحابته المنتجلين منتجبين أي المختارين كمقصود للشيوخ وتجيء سوى تتكياتي kai a matsayinka na wanda kila baka san shi an ci ba in ka sai su haddasa haddasa abai ma addu'a ba ya musu addu'a ya ma annabi salati ya ce Allah ya ma annabi salati Allah ya ma in gidan annabi salati sannan kuma Allah ya ma sahabban annabi zaban ku a al-muntajibin din da yake nufi yana nufin wasu daga ciki to taqiyya ce to daga abin da aƙidar tsiriya a wajen ‘yan shi'a ita ce kashi ta a cikin kasu kaso goma na addini amma kuma ba sama bai yi aikin tsiriya ba su kuma ga jikokinsa an ce sun yi aikin tsiriya har addinin sun kasa shi gida goma kashi tara sun ba tsiriya kashi ɗaya kuma suka ba sauran abin da ya shafi arkanin islam kaga wannan kenan kai yanzu aka ce ka bi kakan aka ce ka zaɓa da kakan da jikan wanne za ka kaga da kakan za ka zaɓa tambaya ta tasa'in da bakwai da kan wajen na aliyyar lam yukaffir husuma mun samu sai dina ali radiyallahu ta'ala an bai kafin ta waɗanda yake rigima da su ba cikin waɗanda sai dina ali radiyallahu ta'ala an ya faɗa da su akwai khawarij khawarij an sha mana bayanin almajiran sayyidina ali mabiyansa amma lokacin da aka zo aka yi sulhu tsakanin sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu da bangaren sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu sai wasu daga ciki suka ce su ba su yadda ba ya za a yi aiki dan me za a yi to daga sai suka dawo suna yakar sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma yace masa ya bashi izini ya je jayayya da shi ya mukabala da shi har sayyidina ali yace masa idza jadaltahum fala tujadilhum bil qur'ani fa inna al qur'ana du wujuhi wa jadilhum bis sunan in ka ji za ka yi mukabala da su ka jawo aya aya tana da hukunci da yawa qur'ani mutum zai iya makalewa ya wani tawili amma idan za ka fa musu hujja to ka fa musu hujja da hadisai aka yi sa'a sai dina Ali radiyallahu anhu ya ba shi dama sai dina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma ya tafi ya je jayayya da su ya muqabala da su aka samu da yawa daga cikin suka tuba wasu kuma suka ki tuba wanda sai dina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya yake su daga baya bayan ya yake su aka tambayi sai dina Ali game da su aka ce ahumul kuffaru wai waɗannan da muke yaƙan nan su ne kafirai قال سيدنا علي شمال إلى الكفر فرق أي كافرتي suka guje mawa sun guje ma kafirci ne suka shigo musulunci sai suka sake tambaya suka ce ahumul munafiqun to su ne munafukan da aka ba mu labarin su a cikin alqur'ani yace laysu bil munafiqin ba munafikai bane fa innal munafiqina la yasquna Allah illa qalilan wa ha'ula'i yasquna Allah kathira wannan ba ba munafikai bane munafikai kadan suke ambata ga Allah cikin alamomin munafikai akwai wala yasquna Allah illa qalila ba su zikiri sai an kada amma fa zikirin sunna ba in kai zikiri na bid'a to baka da komai zikiri na sunna su sai suka ce to kamar hu wai suwaye khawarija wannan sai sai na ali ce ikhwatu lana baghaw alai kamar da limamu zahabi ya sa a cewa nan hum ikhwatu lana baghaw alaina in uwanmu ne su amma su mana tawaye yan tawaye ne su shi yasa muka yaƙe su to kaji sai na ali bai kafirta hawarijawa ba duk da fa akwai hadisai da suka zo in ka ɗauki waɗannan hadisan gundarin su manzon sama ya ba da labari game da zuwan hawarijawa kuma hadisan manzon sallama suna nuna kamar manzon sama ya fitar da hawarijawa da daga musulunci daga cikin akwai hadisin da manzon sama ke cewa yanquna min al-islam kama yanqu as-sahm min ar-ramiyya hawarijawa wasu mutane ne za a yi masu tsanani masu gafafawa a cikin addini idan mutum ya zunubi sai ya zama kafiri in ya karya sai ya zama kafiri in ya zunubi sai ya zama kafiri in ya luwati sai ya zama kafiri duk zunubin da mutum ya aikata su ba fasikin shi ne kafirci kuma manzon sama yace yaqra'un al-qur'ana wa la yujawizu taraqiyahum a wata riwaya wa la yujawizu hanasirahum za su kai hadda alƙur'ani tsalla hadda alaman moli amma ba su ba su fahimtar alƙur'ani ba su san tafsirinsa suna karanta ƙur'ani amma baya wuce makoshin wani sami ce ya marakuna min al-islam kama ya maraku zahmi min al-zamiyya za su rika fita daga musulunci suna cillewa daga cikinta kamar yadda shi bauchi fita daga tarkiya kaga wannan wasu malamai suna ganin khawarijawa a cikin an fitar da su daga cikin ahlul kibla to amma duk da haka sai na ali bai kafarta sai na ali bai kafarta khawarijawa ba hatta al-khawarij alladhina harabuhu wa adawhu wa qaffaruhu hatta khawarijawan nan waɗanda suka yaƙi sayyiduna ali suka cutar da shi suka kafirta shi inna ali bai kafirta su ba ga wannan magana tashi da zaruri ta kawo mana kamar da limamu sahabi ya rawaito ta cikin iyar da isnadi ingantacce kaga ya ce bal ilal kufri farqu kafirci suka guje mawa amma balu shi ati la yaqtuluna bihi to me ya sami in shi a su ba su koyi da sayyidina ali kuma sun ce shine imamin su na farko وهم الذين يكفرون خيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سوني وأن تكي كافرة سأقود كتن صحبان النبي صلى الله عليه وسلم سنة كافرة صحبان النبي صلى الله عليه وسلم أوجد تنشيئة سجيلنا أبو بكر كافرين والعياذ بالله سجيلنا عمر كافرين والعياذ بالله كتن صحبان الأنبا سجيلنا ألبا جاء سيدنا الحسن da sayyidina al-Husayn radiyallahu anhum da wasu daga cikin sahabbai da suka tsamo su kamar yadda ake tsamo tsokan nama a cikin miya to duk kafare ne a wajen su to sayyidina Ali waɗanda ya rigima da su ma radiyallahu ta'ala anhu bai kafirta su ba amma su in shi'a ina suka samo addinin su na kafirta sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam بل وزوجاته أمهات المؤمنين ثم كافر كما تم من ذن الله صلى الله عليه وسلم وانت قرآن يجسوني هو يمم بدي إذن لما ماكي إنا ما ماكي أتكون قبلواتا إن تنشيء عيضو ذي فتغ وأزواجه أمهاتهم يا إيكي فتغاوا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم annabi annabi aulabin mu'minina shi ya fi jibintan mummune min anfusihim fiye da kawunan su وأزواجه الضمير يعود إلى من؟ يعود إلى النبي وأزواجه ما تنسى ما تنشي شيوى النبي الذي كان أولى من المؤمنين به من أنفسهم أزواجه أمهاتهم هم الضمير يعود إلى من؟ يعود إلى المؤمنين kuma matansa uwayensu ne matansa uwayensu ne in aka ce ga mamarka sai ka zage ta ina kai ina aljanna mamarka wanda ta haife ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana falalar uwaye waɗanda suka haife ka wannan uwar ta mutum ko fa baban mu na bace ko mushirka ce mutum zai kyautata mata da nassin alqur'ani sai dai idan ta ce zo yi shirkan ne ba zai mata biyayya ba ko kuma ta ce taimake ta a gaba da yin shirka amma kyautatawa ta duniya wa sahibu kuma fi duniya ma'rufan iyayen mutum ko ba su da imani ba musulmai bane su wajibi ne kyautata musu irin kyautatawa ta rayuwar duniya ya ciyar da su ya tufatar da su in suna gidan haya ya biya musu kudin haya in yana da hali ya gina musu gida su wannan haƙƙin su ne ko ba musulmai ba ne to balle uwaye na imani kuma qur'ani ya ba su wannan matsayin ya ce wa azwajuhu ummahatuhum matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwayen su ne uwayen mummunai duk wanda ya zama mai imani to matan manzon Allah sama uwayen sa ne kowace daga cikin matan manzon sallama mamarsa ce wadda ce ba shi ba a wurin har abada Qur'an yake wala an tankihu azwajahu bil ba'dihi abadan inna zalikum kana inda Allah azima balle ku ce ku auri matan manzon Allah sallallahu har abada bai halatta a gare ku ba shin mutum zai auri matan manzon Allah sallallahu alaihi ya ji aranta lalle wannan abu ne mai girma a wurin Allah mun gane yanzu to kaga wannan wannan wannan matan manzon sama ta yan shi a kafirta su suke jifan su suke yi da da lalata sai sa qur'ani ya musu raji yace al khabisatu lil khabisin wal khabithuna lil khabisat والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون matan banza mazajen su mazajen banza ne mazajen banza matan su matan banza ne su suke hadewa matan kirki mazajen su mutanen kirki ne haka mazajen kirki matan su matan kirki ne ulaika mubarrahuna mimma yaqulu waɗannan gabaki ɗaya da mazan kirki da matan kirki su ne waɗanda Allah ya barrantar da su daga abin da shaidanu suke jefa a musu cewa mutanen banza ne su suka musu kage wannan duk ayoyi ne da Allah ta'ala ya saukar da su sura a cokaf a cikin alƙur'ani a game da barrantar da ummuna Aisha radiyallahu ta'ala anha amma har yanzu yana cin aqida Shi'a abinda wajibi ne mutum ba zai zama tantirin dan Shi'a ba kafin kuma dan Shi'a sai imani da wannan cewa da Aisha radiyallahu ta'ala anha ta yi abu kaza mara kyau wal iyadu billah har yin aqida suke nan a tafsirin su a tarihin su a littafan su na fikihun su duka sun kawo wannan قال الرزان ما تظن بغيبة وتصبح جردا اللحون الغوالي حق سيدنا حسان رضي الله تعالى عنها عنه يسبا تنعناش خطان الرزان ba su zannu birgibati ke mai tsara kanta ce ga kwakwalwa da fahimta ba a zarginta da wani abin aiki amma in shi a aƙidar su ita ce idan ka je iran ko lebanon beirut ko ka je iraki jihohin da 'yan shi'a suke to ba a sa maku da siriya ba wanda ake mace in kaji an sa kaji an sa karya ake kira da Aisha da waɗannan kasashen da shirye ta tambaya ta 98 al-ijma'u inda shi'ati laysa hujjatan bi dhati ijma'i a wajen yan shi'a ba hujja bane me ijma'i ijma'i shine ittifaqin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamanta akan wata mas'ala eh al-imam ibn abd al-bar yana cewa fa idza tadayta fa bil kitab wa sunnati al-mabhuth fi ad-din al-hanif al-tahir ثم الصحابة عند فقدك سنة فهناك أهل نهى وأهل بصائر وكذاك إجماع الذين يلونهم من تابعيهم كابرة عن كابر وكذا المدينة حجة إن أجمعت متتابعين أوائلا بأواخره إجماع أمتنا وقول نبينا مثل النصوص لذي الكتاب الزائر إجماعي باين القرآن باين سنة مدرسة إجماعي القرآن يتبتت إجماعي الله تعالى ومن يشاكر الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاكك الرسول سوان ديما عن صلى الله عليه وسلم شبايا يما من ذلك سمى شبايا من بعد ما تبين له الهدى ما ينشريا تبين أجريش أبن مشاقات الرسول تابع بسنة shine cin baya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sama ya zauna ya karantar da al'umma ka ki aiki da sunnarsa ka je ka kama shirme ka kama kafan wala wa yattabi ghayra sabilil mu'minin sannan ya bi hanyar da ba mu'minai suka bi ba malaman tafsiri suka ce sabilul mu'minin sabilul sahaba hanyar sahabbai ijma'in walwallihi ma tawalla sai mu jibinta shi da abin da ya jibinta ma kansa ranar lahira wa musulmi jahannama mu kona shi da wutan jahannama wa sa'at masira kuma tar jahannama ta yi muni ta zama ma mutum makomarsa su yan shi a wajen su ijma'i ba hujja bai al'umma ta yi ijma'i akan wata matsala ta ce abu kaza gabaki ne kowa an yi ijma'i a kansa kamar ijma'in da sahabbai suka yi akan zaben sayyidina Abubakar ijma'i wanda da shi ya zama dan tawayi ijma'i akan zaben sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu wanda da shi ya zama dan tawayi ya zama ittaba ghayra sabilil mu'minin ya ba hanyar da ba ta mummunai ba haka zaben sayyidina Uthman ibn Affan haka zaben sayyidina Ali ijma'i ne na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya ce to su ɗan shi'a saboda su kora wancan ijma'in in ta yi ijma'i ma ba hujja ba ne. Bali ne sababi wujudin ma'asu ne kama ya kuluna suna cewa ai tun da akwai ma'asu ne duk zamani dole akwai ma'asu ne. Ma'asu ne shi ne imami daga cin a'immansu waɗanda su a wajen su ba su ɗaukar alhaki ba su da zunubi. Wanda mu abinda aka tabbatar a sunnance a ƙur'anance ma'asumi shi ne annabi annabi kawai ke da isma shi kadai ne ma'asumi manzon Allah sama Allah ya tsare shi amma duk wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowa magana shi za ta iya zama daidai za ta iya zama ba daidai ba al-imam malik rahimahullah ta'ala yana zaune a masallaci yana karantar da mutane yana fiye kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam a gefen masallacinsa yace kullum minna yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadha al-qabr kowa a cikin mu ana karban maganar sa in ko maganar sa ba ta daidai da daidai ba amma ya masa da kayan sa sai ne wancan kabar wa shara bi yadihi ila qabrihi sallallahu alaihi wa sallam ke nuni zuwa ga kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallam al-imam shafi'i yana cewa ma bin nabin ahadin illa radda wa rudda alaihi ba wani a cikin bukace sai an masa raddi shi ma ya raddi magana kowa za ta iya ɗaukar daidai za ta iya zama ba daidai ba wata rana da imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala wani ya zai masa tambaya ya yi masa tambaya sai imamu shafi'i ya ba shi amsa ya ja masa hadisi sai ce to fa ma ra'ayuka anta kai ne ra'ayinka shi al-imamu shafi hankalin shi ya tashi da shi ta canza yace atazunnu ni yahudiyyan am tarani nasraniyyan ni ba yahude ne aka ce maka ko ni kirista ne am tara alayya dindaran ko ka ganni na sa canza ni ne shin ne yahudawa wanda in manjiri ya ya koyi da su in manjiri za ka ga suna ɗora wani abu haka saboda an gaji ya daɗi in ana alwaru wa jibi gara hatta afra'i to zai to ya fi daɗi irin wannan to janjani kenan in na Imam Shafi ce an ce maka ni bai rufe ko ni kirista ne aqulu laka qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'ayi ina ce maka annabi sama ya ce kana ce mun yayi ra'ayi na ai manzo kuma shine ba asuli magana su babu kuskure a ciki amma wanda ba shi ba to magana su za ta iya zama daidai za ta iya zama kuskure a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana wani ya zuci ya mafarki ya ce wa manzansa bai fassara masa mafarki sai ina abubakar rabi Allah ta'ala anhu ya ce ya ma'aikin Allah ka ba ni izini in fassara masa manzansa ne ya ce fassara masa ya fassara masa mafarki manzansa ne ya ce afafta fi ba'dihi wa akhfa'ta fi ba'dihi kai daidai a wani bangaren wani bangaren kuma ba kai daidai ba sai ina abubakar الرجل الثاني في الأمة بعد رسولها وسن النبي بعد ما سأل الله على الأمة شاء من شاء وأبى من أبى su yan shiya a wajensu wai masu ne inda akwai masu ne to ba a bukatar ijimai wa hada fudulun fil al-qur'an ba ma da yace wannan magana ce ya ta shiya li annahu la da'i lil ijma'i da domin suna nufin ba ijma'i ke nan fata fata har abada domin yanzu ina masu ne yake duk da za su ce maka ai mahadina nan a boye mutum da bai nan bai nan ba a gan shi ba har yanzu bai fito ba tambaya ta ce inda tara laqad wajadna shi'a yukaffiruna al-zaydiyya mun samu ɗan shi'a a cikin addinin su ɗan shi'a ibnai ashariya sun san ɗan shi'a sun kakkasu gida gida ɗan shi'a sun kasu gida gida a cikin a cikin karkasuwar al'umma waɗanda suke danganta kansu zuwa ga musulunci babu ƙungiya ko aƙidar da ta kasu gida gida kamar ɗan shi'a an ka ɗau littafin almilal wal nihal na shaharattani al-imam shaharattani Allah ya gafarta masa kurakuransa za ka je ya kasa ko kuma littafin al-fakku bainal firaq na abin nan al-baghdadi za ka je ya kasa su gida gida ke kaso kaso gida gida su kansu imaniya sun kasu gida gida akwai imaniya isnai ashariya su ne waɗanda suke fara daga sayyidina ali zuwa zuwa zuwa zuwa mahali sannan akwai ismailiyya su ma su ma su ma su ma imamiyya amma su daga kan ja'far sai su yanke sai su yanke sai su koma bangaren ismail to ga sunan gida-gida sun kasu gida-gida to akwai 'yan shi'a zaidiyya ƴan shi'a zaidiyya su aƙidarsu ita ce ba su zagin kowane sahabi amma su aƙidarsu ita ce da yadda ali shi ya fi cancanta da halifanci ba wani ba ita ce aƙidarsu sau da ka wasu malamai in sun tashi bayani sai su ce ‘yan shi'a zaidiyya su ne masu sauƙi waɗanda suka saba ma ahalin sunna a cikin ‘yan shi'a. Har wata rana wani malamin ana karatu sai wani yake cewa malam za a iya cewa a shi'atu zaidiyya ne a karabu ila ahalin sunna ya ce a sai dai a ce a kaf a kafu mukhalafatan lissunnati su suka fi sauƙin saba ma ahalin sunna amma ba za a ce su kafa kuɗi da ahalin sunna ba saboda matsala ta cewa sahabban manzon Allah ta salama ba su daidai ba sun ɗauki khalifanci sun ba sai na abubakar a farko suka sake yin kuskure suka sake ba sai na umar suka sake yin kuskure suka sake ba sai na usman sai a na karshe suka ba sai na ali wannan aqidar zaidiyya ce amma ba za ku wata kafa kowane sahabi ba to cewa wannan ya saba ma aqida ahlus sunna wal jamaa domin aqida ahlus sunna wal jamaa ijma'in sahabbai ne kuma Allah yana kallo suka yi wannan ijma'in kuma Allah ya bar su a haka suka zabi sayyidina Abubakar ka ce ba ka yadda da wannan ba kuma kana kuma Allah ne ya bari addinin manzo Allah sama daga rasuwar ya lalace wannan a tsakanin abin da ke tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai ma annabi haka ba to su daidiyya aqida suke amma ba sa kafirta kowa a cikin sahabbai to to to to to su aqida suke to ɗan shi'a isbai a shari'a irin shi'an Najeriya irin shi'a da yau take sun kawo take barin kata a duniya irin wannan shi'a irin ta Najeriya to suna kafirta ƴan zaidiyya ma anna zaidiyyata muwaluna li alil bait ita cewa su ma zaidiyya ba su ma su ma suna jibinta ahlul bait ne amma kuma ƴan isna a shari'a suna kafirta su ba su yadda da su ba yanzu idan ka tafi ƙasar Yemen da yawa akwai akwai akwai ƴan shi'a zaidiyya da yawa a Yemen kusan a yanzu a duniya ba inda suka fi yawa kamar nan kusan karnona biyu ko karni ɗaya da rabi shi azzaidiyya a yanan tana da ƙarfi har a cikin malaman da suka yi rubutu a cikin malaman ahalin suna akwai waɗanda suke ɗan maili sukan kawo matsalolin zikiru na zaidiyya kamar al'imamu ali ibn muhammad bin shaukani yakan kawo wannan kamar al'imam al'amiru sana'ari mai sharhin bulugun baran kudin salam dukkanin su sun rayu a ƙasar yamen to wannan zaman su da suka yi a ƙasar yamen haifafun ƙasar yamen ne su ce wannan abin ya musu ɗarfashe duk malamin da za su ke wato a wajen su yan shi'ar taibiyya to wannan ya musu tasiri a cikin zuciyarsu kaga kaga kaga yadda zo da cikin yan bid'a kenan ko ka ci ko ka zuke ka ɗibi wani abu daga cikin su kirran min al-mukadi asran kan al asad shine zaka tsira to in shi'a isna ashariya imaniya rafida suna kafirta zaidiyya duk da cewa su ma fa zaidiyya suna suna danganta kansu zuwa ga ahlul bayt alimna annal umdata indahu mala yake sai muka gano su dai madogara a wajen yan shi'a isna a shari'a shi da bugudu sahabati wa salafin fali kawai in kana son su yadda da kai to kawai ka rika gaba da sahabbai kai gaba da sahabbai wa salafin salih sannan kuma ka rika gaba da magabata na kwarai tabi'ai da asbabu tabi'i yanzu dan shi'a idan zai zo sai ya kace-kace da al'imamu malik ya kace-kace da muwatsa ya kace-kace da al'imamu bukari ya kace-kace da al'imamu ahmadu na hanbal me ya laifin al'imamu malik a wajen al'imamu malik bai yadda da aƙidinsu ba shi ne laifinsa amma al'imamu malik ai bai zama nan sahabbai baya cikin misali kwaci misali kwaci halifantin aka masai na ali misali ai ba al'imamu malik ne laifinsa shi a zamanin ya rayu amma ka je ka je yadda ‘yan shi'a suke magana a kan al'imamu malik al'ajimma na ahalin sunna ka je ka je yadda suke magana kan su. La mahabbatu alil baiti kama yadda hula ba wai zan ahalin baiti ba ne kawai abin da ake bukata shine sai ka ki sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam amma in za ka kwana dubu kana cewa kana son ahalin baiti su ba za su yadda da kai ba ba za su taɓa yarda da kai ba shi yasa ai sufaye sufaye ai suna danganta kan suna cewa su ahlul bait ne duka waliyai da ake da su guda ɗari uku da goma sha wani abu na sufaye kowannen su ana danganta shi zuwa ga ahlul bait karshe mutum ya kare ko shi ya kasance jikan sayyidina al-hasan ne ko jikan sayyidina al-husayn haka suka tsara su abdulkadir al-jilani su a shek ahmad al-tijjani su ahmad al-badawi da sauran su al-halluti su al-ali al-shafi'i su ahmad al-rifa'i duk waɗannan waliyan gabaki ɗansu kowanne ana danganta shi zuwa ga ahlul baiti amma ɗan shi'a ba zai taɓa yadda da sufin da ya yadda da sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai idan ana son a cima ahlus sunna mutunci to sai a ɗauko sai a haɗu sai a haɗu a wata rana ranar maulidi in aka haɗu a wannan rana aka tantare to shi kenan kuma sai kowa a yi tawarai ko tawarayi saboda sun sani ai su baya tun su baya suna son sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da mu da sufaye na gaskiya ba mai ikhtilafi ba ba mai sabani akan son sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna son sahabban manzo sallallahu alaihi muna son amma in shi abu ke da da su ba shi dai ke da su da rana daya in an haɗu ko na mafa haɗin kai su ko ba su gane ba to ashe shi an ci shi ne kawai kin sahabbai ba wai san ahlul baiti al-imam shafi fa saboda san shi da ahlul baiti ba sai da wasu suka zage shi kace dan shi'a ne al-imam shafi muhammad bin idris amma ka je ka ga yadda dan shi'a suke kada kada da al-imam shafi a cikin ahlus sunna sai da aka samu wasu suka zargi al-imam shafi suka ce kai anna al-imam shafi ma bai shi'a a zamaninsa har yi musu raddi yace in kana rabban hubbu ali muhammadin falyashhad istaqalan anni rafidi yace in dai san in gidan mazan sama shi an ci ne to duk duniya su ce da ni dan shi'a haka limamu shafi ya faɗi a baitinsa amma ka je ki ga yadda dan shi'a suke kace kace da shi kuma sannan ahlul bait ake magana limamu shafi yana cin ahlul bait al-muqaddabi ake ce masa saboda nasabarsa da ana tana kaiwa zuwa ga Abdul Muttalib kakan manzo sun hada kaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abdul Muttalib amma in shi a ba su kaunar a cikin malaman ahlus sunna akwai waɗanda ake ce musu al-mutashayyi'un al-mutashayyi'un sune malaman da suka yawaita ambatan ahlul bait in aka zauna sai ba su sayyidina Ali so goma bai su sayyidina Abubakar so ɗaya ba kuma ahlus sunna ne shi to malaman hadisi suna ce musu al-mutashayyi'un al-mutashayyi'un ake ce musu ba a ce musu rafida ba in shi a bajin amma sunan su al-mutashayyi'un a ce akwai limamin na tayi amma ka je rage da yan shi a suke ka saka ta da shi ina cikin al-mutashayyi'un sannan a cikin malaman al-imamu bukhari akwai waɗanda ake ce musu al-mutashayyi'un al-imamu bukhari sun yi riwaya a wajen su amma su ma ka je ka je da yan shi'a ke kasa kasa da saboda me saboda suna son sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda in dai za ka so sahabban manzon sallama to kai makiyin dan yan shi'a idan kana son ku haɗe to ka ki sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma in dai kana son to ba ka san yan shi'a ba su san ka wannan ka'ida ce ko da za ka kwana dubu zikirin ka ya koma na sayyidina ali ne amma kana son sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kai ba za ka yadda da kai ko da kani zamin shi shine wace kin sahabbai to na fitina amma kana son sahabbai to ka kwana dubu kana cewa kana son ahlul bait ƙarya kake a wajen su ƙarya ne ka ji wannan ke abin yana daban takaici لقد وجدنا الشيعة يردون إجماع الأمة في قضايا عجيجة بدعوى أنه ليس فيها قول المعصوم قال يتي حقيقة من سامعين شيعة للتفنس يردون إجماع الأمة سنا يردي بإجماع الأمة تي أي أبايا أفضل أمنا بسيطة لإجماع الأمة وشين أن يتاك لين يتامنا أما أفضل ديكي تيكيب في قضايا عجيجة أتتم مسألة لما في يوعى بدعوى أنه ليس فيها قول المعصوم saboda suna riya cewa a cikin ijma'i babu maganar ma'asumi to sai malam yace umma najiduhu yaqbaluna qawla imra'atin yusammunaha hakimata ha sai kuma sami ɗan shi'a suna kafan maganar wata mata sunanta hakima eh ka lura za ka ga a cikin yan shi'a za ka ga suna sa ma ƴaƴan suna hakima to wata mata ce a cikin a can baya sunanta hakima to su suke sun yadda da maganar ta malai ce Allahu a'lamu biha wa bi haliha Allah kada ya san ta ma Allah kada ya san yanayin ta ita wannan hakima wa ya sani ma ko ta kima ce hakima ta kima waznun wahid ko wata ne daya ta kima fa'ila haka nan wancan ita ma kuma hakima ita ma fa'ila la nadri man insha Allahu alamu bi hawa bi haliha Allah kadai santa majhulan bil haliji sun yadda da magana ta fi qadiyyat wujud mahdiyihim al muntaziri sun karɓi magana ta sun yadda da ita ita kuma ba ma'suniya bace a mas'alar mahadi mahadinsu mahadinsu wanda suke jiran yanzu sun yanzu da maganarta amma ko ba su yanzu da ijma'in al'umma ba saboda hujjar su a cikin ijma'i babu kaulul ma'asuli babu maganar ma'asuli a ciki kamar ita kuma hakima da sauki da ita ma ma'asuma ce malam ma ji gaye ya ce mata Allahu alamu bi hawa bi hadiha wanda ai tajribi a ilimin hadisi hada tajribi a ce Allahu alamu bi wa bi hadihi yanzu kawai mutum ne je neman aure shi ke na aka zo neman shi da ta ce me ka sani game da wani ce ba Allah ne kaɗai ya san shi kuma ya san yanayin shi sai kai shi a ba shi kai da kai aka ba wannan shaidar kai ne za ka ba da auren ka ba shi to ita ma ne ya ce mata Allahu a'lamu bi hawa bi hadiha Allah kaɗai ya san ta kuma ya san yanayin ka ko me yanayin da oho to sun yadda da magana ta amma ba su yadda da ijma'i ba tambaya ta ɗari da ɗaya wakilin mu za a kanta يزعم الشيعة أن عليا يستحق الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى إن شيعة رياوة أن عليا شيوا سيدنا علي يستحق الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم شين يتنجد لخليفة كي سيبا يسأل نفس السلام كيف كما هجة لحديثي حديثي لصحيح الإمام البخاري للإمام مسلم سرويتوش أنت مني بمنزلة هارون من موسى منزلة سميتي سيدنا علي خي أوجينا matsayin sayyidina harunu kake a wajen annabi Musa to wai manzo Allah zama ya faɗi wannan maganar to wai wannan na nuna sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu shi zai gaji manzo ko bayan annabi ya mun taɓa yin bayani kan wannan hadisi in kun tuno sai muka ce na farko annabi harun ya riga annabi musa rasuwa wannan haka ya tabbata a tsira a tarihi ingantaccen tarihi harun ya riga annabi musa rasuwa kaga ɗaya ce to kaga an ta minni bi manzilati harun musa ai an ta tamutu qabla an amuta wala takunu khalifatan li min ba'di ko in an ɗauki wannan kenan an ta min ni bi manzilan haruna min musa annabi musa ya zauna bayan annabi haruna ya rasu to manzala sun sama kuma ya ce masai dila ani radiyallahu ta'ala an sai a waje na kamar haruna ne a wajen musa sai haruna ya riga annabi musa rasuwa to kenan sai dina alima zai rigawa zai riga manzala sun sama rasuwa ina to kun gane fuska ta farko ce nan fuska ta biyu da za a iya raddin wannan hujjar ta yan shi'a ko shuha da suka ce wannan hadisin hujjar su ne annabi harunu alaihi salam ya zama khalifan annabi musa ne lokacin da allah ya kira annabi musa ya tafi ya gana da ubangijinsa a turu sina'a ya ce wa fi qawli wa aslih ولا تتبعانكم سبيل المفسدين شيء اخلفني في قولي ka zama kai za ka zama kafin in dawo ka zama kai ne kai ne mukaddashi na wa aslih sannan duk abin da ya zama na banna ka gyara kai aiki irin nawa wala tattabi' sabilal mujrimin sannan kanka bi hanyar mabannata kai gyara ka zama mutumin ka irin aiki na da nake yi to bayan annabi Musa alaihi salam ya tafi sai aka samu matsala annabi Harun ya aiki shi amma kuma sai aka samu matsala wattakhadha qaum Musa min huliyihim jasadan lahu huwaru annabi Musa na tafiya sai mutanen su suka taru aka yi mitin aka ce to samiri yanzu wanda ake ce masa samiri Qur'ani ya kira shi da samiri wasu kuma suna ce masa Musa samiri amma Qur'an zai ya kira shi da samir wannan samir din shedani ke zo ya sassaka musu dan marakin sa yace duk su hado awarwaran su da zinaran su da yan kunnayen su na zinariya ya haka da wani kulungotan sa ya sa a cikin dan marakin sa shikenan sai a zo sai an kama ka dan karamin san ana dan mun ana bindin da ya masa ya sassaka shi ne ba in aka dan matsa bindin sai ya tsaye kuka kamar irin yadda kake turawa na ma yara FAB yanzu akwai FAB mai magana ko da irin su irin irin waɗannan irin su irin su irin su gumaka da ake yi na wasan yara ko kuma FAB ne duka sai su ana matsa wata na magana na ga wata FAB kaso FAB sai Abdullahi ma take magana da FAB in aka dauke ta haka dan ana dan buga sai ta isbirgis isbirgis isbirgis isbirgis isbirgis isbirgis فتأتي أمك فتأتي أمك لا لا نفسك so irin wannan magana shi ke nan sai in sun matsa ke kai magana sai Musa sai Samir ya ce ha za ilahu kuma ilahu Musa bana ce sai da ubangijin nan na kuma shi ne ubangijin Musa shi ya manta ya tafi neman wani ubangiji can wai a dogon kina ta mutane shi ta shiga nemuwa sai ga abin bautan ku nan kawai suka manta suka ci gaba da bauta ma dan maraki to abin da nake son in kai kaga kenan idan sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya zama kamar annabi Musa kamar annabi Harun a wajen annabi Musa in ya zama khalifa matsala za a sama ko ba ku gane magana ba in an dau wannan hadisi amma hadisi ne yake nufi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za iya tafiya shi ya ce ma sayyidina Ali ya tsare masa garin Madina kafin ya dawo sai sai na ali ya ji daɗi da ya za a yi a tafi da haji a matsayin su na jari a ce a bashi shi har ya ce ma manzo Allah kuma yanzu ya ma'aikin Allah za ka bani tare da tsofaffi da ƙananan yara da makaci da kutare waɗanda Allah madaukakin sarki ya ce ne ta alal a'ma haraju wala alal a'raj haraju wala alal marid haraj shine manzo sai ya dallace shi ya ce amma tarba an da kullu binti bi manzilati haruna min musa shi da kuma ta hadisi to ne alaƙa shi da khalifanci bayan rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a qadiyya dai ce ka zauna yaki manzo zama zai tafi kamar shi a duk tsako irin wannan hadisi sai su ce to gashi a cikin sahihul bukhari yana cikin sahihul bukhari kuma mai fasa sahihul bukhari ma yake bukhari ko kawun da yake faɗa ba sayiwul bakari ka iya faɗin ma sunan littafin ba ga yi nan a cikin sayiwul akwai a cikin sayiwul bakari an faɗa sai ma ne ce sun mana jiru an na haruna lam ya musa alaihi masala sai kuma muka sama a tarihi annabi haruna alaihi salam bai zama khalifan annabi musa bayan rasuwa annabi Musa alayhi salam annabi Harun ya riga shi rasuwa wal khalafa Yusha ibn Nun sai dai wanda ya gaje shi ma shine Yusha ibn Nun haka ake fada a tarihi amma shi Harun ya rasu kafin annabi Musa ya rasu to kaga hadisi ba abin da yake nufi ke nan ya zama khalifa bayan rasuwarsa hadisi yana nufin ka tsare min gari na kamar yadda annabi harunu alaihi salam ya tsare ma annabi musa alaihi salam garinsa da al'ummar ta kafin ya je gama gani da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dawo daga turu sina'a to abinda hadisi yake nufi na sha faɗa mana wani abu duk wani abu da dan shi'a zai kafa maka hujja da shi a cikin littafi ko yana cikin littafin ahlus sunna yana yi maka hakan ne saboda son zuciya na farko bai yarda da abin da ke cikin wannan littafin ba domin a wajen shi wannan littafin da shi da shafa a bayan shi matsayin ta daya a wajen nan shi a da sahihul bukhari da magana jami ke ɗaya suke amma zai ce maka yana cikin sahihul bukhari gayi nan a cikin sahihul bukhari ɗaya ke sannan na biyu aƙidin shi a kakafin su sun gabaci da milansu sai da aka kirkira aƙidin aka sa su sannan aka rubuga aka je aka nemo musu dalilai shi yasa wani zubin sai kaga an manna dalilin a wani waje sai ya fanci a wani wajen saboda aƙidin sun gabaci dalilai amma aƙidin ahalin sunna dalilai ne suka fitar da su dalilai ne a ƙarƙashin dalilai aka fitar da su shi yasa ahalin sunna wal jama'a ba su zuwa fitar zagaye-zagaye ba su zagaye-zagaye abu ɗaya ne dalilansu sun gabaci a filinsu sai da aka samu dalili sannan za a fitar da aƙida shi yasa ƙa'ida a halin sunna a game da aƙida ita ce cewa istaji sun ba a tafi sai ka san dalilin abu sannan za ka kudurta shi ya zama aƙidanka istaji sun ba a tafi fara sanin dalili sannan ka san aƙida ke ka san dalilin aƙida sannan ba a manna maka aƙida ba daga baya kuma sai a zo ana maka nemo ina dalilin da yake ke ka san dalili sannan sai a koya a ce maka to gashi aka gashi Allah ɗaya ne kul huwallahu ahad ta tabbatar da shi Allah ka shirye ta to da haka waɗannan abubuwa ga su nan ana sama mutane bayani a kansu Allah madaukakin sarki ya gane da waɗanda za su gane waɗanda kuma ba za su gane ba Allah madaukakin sarki ya san an yanke musu hanzari an yi musu bayani sallallahu alaihi wasallama بارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين wannan yace malam shi hukuncin sharri zai shiga cikin hukuncin giya dogaro da hadisin kullu irin khamrun yi mana ita wiwi ai ita wiwi ai da abin da giya take tana har ma da kaya daga hukuncin su daya kullu muftin khamrun wa kullu muftin haramun da kuma ya bada ka'ida wannan ka'ida ce amma kulliya duk abin da ya sa ba yi giya daga duk abin da mutum zai sha ya juya masa kwakwalwarsa na taɓa yin bayanin kwanaki abubuwan da suke jirgin kwakwalwar ɗan adam kala hudu akwai abin da suke ce musu al-mushakkila akwai abin da suke ce musu al-muhaddira akwai abin da suke ce musu al-musirat sannan kuma akwai abin da suke ce musu al-munazziha al-muhaddirat su ne waɗanda kwata-kwata mutum in ya sha su shi ne koma ma bai san abin da ke faruwa a duniya yin waɗanda ake amfani da su a asibiti idan za a ba mutum aiki kamar cikoce wannan cikokalu lana al-mukhajjira tukhajjiru al-aqla kamar sauke hankalin mutum suke mai fitar da shi gaba ki daya sai idan sun gama aiki sai hankalin ya dawo suna al-mukhajjira haramun ne a musulunci sai dai in likita zai yi amfani da shi a asibiti shi ma kuma sai an samu asabibu shar'i a ƙasashen larabawa a asibitin suna da asabibu shari'a likita ne amma ya san shari'ar musulunci likita ne sama sama ya san likitanci amma ba zirfin likitanci ba amma kwararre ne a shari'ar musulunci duk abin da za a yi sai an kawo masa ofisinsa ya duba ya halatta ya abu kaza ya halatta bai halatta ba shi zai yi wannan bayani al-muhajjira sannan akwai al-muskira al-muskira su ne irin fikiya da ake sha dama su wiwi mutum yana son ya ci wani mutunci ko ya zagaye shi ke nan kawai zai je ya sha in ya shawo shi ke nan zai zai zazzaki wanda zai zaga amma yi wannan shi zai bada hankali ba lokacin da ya wannan abu duk wanda ya zage ka ya sha wuri ta zane shi idan shi biyu da niyya ya yi wannan a zuciyarsa dama yana da nufi bari ya je ya sha ya zo ya ci mutuncin mutum wannan bala'in da ya zama mu matasan mu ruwan dare bala'i ya zama wannan ya zama musiba musiba kasuwar musiba kwakwalwar masu bincike ta buga akan yadda muta yadda matasan mu suke shaye-shayen nan kaga al-mutakkir al-muftirat suna fa al-mutakkirat al-mutakkirat sune bayan da mutum yake sha kawai dan yayi bacci su ma haramun ne haka nan kawai ka je wajen likita kai ka je ka je wajen mai kemis ka ce a baka wani magani kwaya ka sha kai ta bacci duka duba wai matasa su wai wai har lahira da ke kai ziyara sai mutum ya kai wa ya kai shi alƙawar allura wai sai ya je ya bacci sati ɗaya ga a ganin shi yana ɗaki in ya zo ya ce ba ba ya ce na kai ziyara lahira saboda lahira ta zama wasa wallahi baka san lahira ba ne shi ya san lahira ya faɗe ta ba to almutakkilat ya almunabbiha in ma bayin da ake sha mutum ko ya ya zama mai karfi in wanda ake sha in za a yi aiki kaga mutum yana ta aikin mutum goma yini guda bai gaji ba ya haramun ne waɗannan musulunci bai da su ba idan mace kafira ta musulunta alhali tana da miji shi kuma bai musulunta ba shin za a raba auren su ko ko za ta ci gaba da zaman zama kasan shi idan mace ta zama ta ta musulunta kauli rabi akwai wasu malaman da suke ganin ba za a raba auren su amma kauli rabi za a raba auren su idan mace ta musulunta mijinta bai musulunta ba za a raba auren su shi ke ai ba za ta zauna karkashin a karkashin kafin ba ita ta musulunta mijinta bai musulunta mun gane ya ita ta musulunta ba ku ji shi bai musulunta ba to ya za a yi kafira ta zauna a ƙarƙashin musulmi kafin musulmi ya zauna musulma ta zauna a ƙarƙashin kafin ba gai ba zai yi Allah mana ku duk ya ce walan yaj'al Allah lil kafirin 'ala al mu'minina sabila daga cikin sabil din nan kada kafiri ya zama mijin musulma kun gane sannan kuma Qur'ani ya ce wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه kakku ba kafirai aure kakku ba kafirai aure kafiri ka a bashi aure ko da ya burge ku walau a'jabakum bi malihi walau a'jabakum bi husnihi walau a'jabakum bi nasabihi walau a'jabakum bi nafsihi bi bi bi mansibihi ko muqaminsa kada a aura mun gane to shi ne wata ne walikun sura shi ya shiga ciki halatta ba waɗanda kawai aka haliya halatta shi ne in likita ya ba mu likita fararre amintaccen likita ke domin akwai likitan da ba amintacce ba وطبيب قوم قد أحل لقومه ما لم تبعه شرائع الحلاج إذا كتا لي حل السامة كانت أبن شبه الله تعالى السامة لكتا الذي زينا زدة شيء لكتا الذي زينا ما مكان لي أبو قالوا هنا ما متى ساعة كمس هنا سيما يا رب مكان لي أبو قالوا هذا دولا فذكر إن لكتا ني يبقى سامة saboda damuwa akwai wanda suke fama da ciwon damuwa ke zutun babban dare har asuba ba za su yi bacci ba da masu ciwon hawan jini ke likita ya ba su shi ma ka je ka je da ake kakakan sa ni ban da lafiya likita ya ta wani karamin likita ya rubuta mu da babban likita ya zo kamar zai magani shi a gaba ya za ka yi ka rubuta mashi maganin bacci sai tsaya bacci ne zai yi mana nan wajen ya za a ja ma ya bacci dan gidan shi ne a asibiti ne zai kama bacci da gaske sai ya koma gida zai yi bacci wallahi haka ne ku in asibiti ne za a yi a bacci da asibiti ne za ka iya bacci sai asibiti ba za ka iya bacci ba da ya ta mishi fada to suna da takatsun tsan likitoci a littattu a game da ba mutum maganin bacci amma mutum kawai zai je ya siyan ya siya makan shi wanda wanda wanda ya kamata ya sha dan balli dai sai ce a bashi guda biyu ya sha ta bacci bacci ciwo ne ai na'am malaki na'am ban ji ba likita zai duba maka mata ku shiga tare mana a kai sai kawai kamar likita kawai kai kana waje katon banza in likita zai duba mata ka ku shiga tare menene a she is my wife mata ta ce shi kenan ba za ta iya bayani ba ne za ta iya bayani amma akwai abin da ba za ta iya ba ne mai sai ne za ta iya kaga ba kuma da ita doluwa ba amma akwai abin da ba sai na ƙara bayani ko kuma ni ma ya shafan ne kai ma ba ka da lafiya ne eh ai tunda ba ta da lafiya ni ma ban da lafiya su jin mu daya kana da shi mana amma duk wannan ana magana da musulman mu muna da kishi muna gyara abubuwa tun mun wuce wannan matsayin wallahi amma walakanci ga nan kala kala muna gani shi a kai kanka namiji idan ka zo ai wani wanda ba su da ba zo na asibiti ba ka zo akwai aya a asibiti in ka kwanta a asibiti za ka ga ayoyi tunaninka zai canza na na na ruɗe da Najeriya nan da na kwanta a asibiti musulman Najeriya muna da aiki wallahi ga wanda zai zai ce wai a daina boko sun zubutun mahaukaci ke sun zubutun mahaukaci tafiya ce fa za mu yi fa musulman Najeriya za mu leka muka kai gwamnati gwamnati fa muke har yanzu wallahi musulman Najeriya a game da waɗannan abubuwan wallahi a gwamnati muke kuma Legas za mu duk gemun ka duk tsawon gemun ka mata za su wai za su wai za su gyara maka gado wai za su daga ka su daga ka ba duk wai za su daga mutum kato da gemu musa su daga ka wai za su ja wai za su kama kawai lafi wai za su gyara maka zanen nan a Najeriya. Ba polisi ba ne shaidanci ne. not a policy wannan ai canci ya astaghfirullah shedanci wannan haka suke haka ba ake yi ba kaga ba karamin aiki bane a gaban mu amma idan ka lissafa sai ka ga na tsin ni a award din da na kwanta a asibiti kwanaki na kwanakin da na yi kwana ashirin da tara na kirgiyar na tsin mu da muke tsakanin musulmai da da maza da mata da baki ɗaya musulmai waɗanda tabbatar da musuluncin musulmai ne sunan musulmai ne mutum uku na tabbatar akwai nasin da suke canjin aiki ko sun kai su goma sha biyu amma guda tara ba musulmai ba ne tsakanin su maza da matan akwai kuma mata ina jin sun kai wajen shida ba matar da na san a cikin matan ban tabbatar da wata fara ɗaya musulma ba duk karna ne mata muka ce an yi tafiya mai nisa in na ce muna farkon da zamu Legas na yi kuskure to ai ku ne za ku gyara yanzu musulman mu ne sai mutum ya ce ma ai ba likita a asibitin musulmi sai sai a je wuta ka su ma har da mutanen da suke asibitin musulman sai sun fita wai a tafi wuta ka ku ce kawai a tafi wani asibiti mana ne sai an fata suna a ce wuta ka kuma wuta kan nan duk ƙarya ne ba kawai yin mutanen da suke gama yin wannan abin da zai na kofar doka irin wanda ake yi masu gama irin wannan midwife din masu dan sa fararen kayan da shi ke nan shi ke nan sai ga ana cewa doctor doctor ko ba ko mai bata san komai ba su ne fa da sun zo shi ke nan sai a karbo mutum a karbo mutum dan da nan duk ciwon da ya zo da shi sai a ce a ka mai ruwa sai a ce a makala mushi ruwa shi ke wai sai mutanen mu ai sun fi karban mutane wanda akwai mas'alar da bai kamata na ya taba ka ba likita ne kawai zai iya taba ka ku kaga wannan matsaloli ne ga sunan muna da dutsen goma a cikin kuma za mu iya gyara ranar juma'a ko ranar asabar a karatun tafsiri ko a karatun hadisi a masallacin juma'a ran asabar ni bayani ran tafsiri akan wannan ina buga mana misali in asibitin musulmi za a kwace shi daga hannun yan kwamiti a ba wani mutum ɗaya likita mutumin kirki ni in ana neman likitan a zo zan ba da proposal ɗin likitan da za a ba da za a ba shi kuma zai ansa duk kowa a daina cewa wai na kowa ne duk abin da aka ce na kowa ne ba zai kyau haka ɗabi'an mu take duk abin da aka bar shi aka ce jama'a wai kowa ya zo naci ne to ba wanda zai ji ya gyara amma idan aka damka aka ce to gashi an wanka da masa kan wani ya sa masa baki wallahi sai kaga asibitin nan ya jira ya zauna ya ko likitoci waɗanda za su zama ana da permanent likitoci tun daga safe har sai 24 hours yadda shi ka ba su rasa likita nan asibitin musulmi ma ya zama zai rasa likita kun san cewa asibitin musulmai nan muna da na'urori wanda shi ka kawai suka wuce mu a zariyar nan shi ka kawai ke da waɗannan na'urori akwai na'urar da aka zo gaba kata biyu ne aka zo da su wata kungiya daga daga daga daga daga America kungiyar zumunta kungiyar abin da yan arewa mazauna America da kashi shugabancin Dr. Ladan Ladan ne amsa tambayoyin lafiya a gidan rediyon Voice of America su suka zo da waɗannan na'urorin guda biyu suka ba asibitin musulmi sai suka ba shi kaɗa akwai ma'aikacin wanda yake zuwa mai taimako a nan unguwar malam Ismail ba yi nan wannan Allah ya saka mishi da alhairi mutumin kirki kowa duk wanda ya ji asibiti musulmi ya san hidimar da yake wajen auna mutane wajen abin da ya shafi jini da sauran dai gwaje-gwaje to shi yake ban labari ya ya ce wata na'ura da suke da ita a nan asibitin musulmi za ta iya ta goma sha takwas kala kalan test guda goma sha takwas amma duk waɗannan abubuwan sun zama ba mun bar su haka nan rasa inda abin ya ya ya tafi ka zo sai a ce ba likita a rana likitoci guda uku za su iya aiki a ɗauki nauyin su ɗaya ya zo da safe ya aikinsa awa goma sha biyu ya tafi wani ya zo ya goma sha biyu likita ɗaya zai iya lura da mutane a asibitin musulmi babban likita in kuma an za a kawo masa wasu abin da resident doctors ko da guda biyu ko ɗaiɗai wanda za su zama mataimakan su amma a zama ana da consultant ɗaya wanda zai rika aiki ko da a cikin awa goma sha biyun nan kila a ɗan samu tasgaron wasu awoyi zai nan amma ya zama zuciyar shi tana asibitin ya mutu aikin aka ɗauka ko an ba shi albashin da shi ka za su ba shi ga fili ana da shi a bayan wajejin fili za a yin gidaje na likitoci wanda likita yana zaune a nan gidan shi yake in matsala ta taso da daddare ma yana bacci ko sai a aika a kira shi fito wajejin fili ma kamar an mana baki musulmai haka haka Allah ya jarrabe mu musulman wannan zaman duk abin mu ba za ka ga mun yi abin arziki wajejin fili ga nan ba ku saba lekawa baya ba school of nursing fa da aka ce za a yi a wajen a zariya nawa za mu tara mai mu gina asibitin nan mu gyara shi kowane musulmin zariya ya ba da naira goma ka ga me ba za a yi ba ba mun da kai ta sannan zikiriya ne fa ina ba ku labari wallahi ta shiga ba ta zauna ba duk shirin ba ci ba ba ba komai a gine-gine ma babu ba a asibiti tsofaffin gine-gine ne na colonial masters yawan aka yi wata tsawa mai karfi ta duk wannan gine-ginen na cikin na cikin na cikin wasafi duk sun rurrushe ginin kasa ba wani abin arziki suke da shi ba amma sai ƙarya kuma mutanen mu zai wutata satan ne ba mu da jan ƙarerin asibitin musulmi mun da ya rage mana kenan ne wannan dogo takarda ce sai na duba ba Mm. ai ana magana wajen neman auren mutumin kirki ba zai je faɗa ma mutumiyar banza ba to ce ita zai aura amma Allah zai iya jarraba mutum cikin aurensa mutumin kirki ne shi kuma Allah ya jarrabe shi wannan ba za a kawo da shi a cikin abin nan abin nan nan Allah ba na shi ce nan ai wannan duka tattalin awo da yawa to ai ban karanta ba wani kamfani ne yake son ya yi amfani da rumfar da muke yi domin maganin ruwa a kasuwa domin ya manna tallar complex da fostis na kayayyakin kamfanin wurin ba da wurin hada kudin rumfar wasu ba su biya kudin yin rumfar ba kuma wasu ba su ba da cikakken kuɗi ba wasu kuma sun biya daidai kamfanin za su ba da dubu ɗari duk shekara malam nawa ya kamata mu ba su wanda ba su biya kuɗi ba kuma za ku raba da kan fahi wannan bai buƙatar ni in ce ai ga yadda za ku ba su wai wasu sun biya kuɗin rumfar wasu kuma ba su biya wasu sun biya wani ɓangare kaga wanda bai biya kwata-kwata ba ai bai da bai da hakki a ciki shi kuma wanda ya bada wani bangare a ciki bai gama biyan abin da aka ce ya bada ba shi ma an zo gaban wannan dubu ɗarin shekara shi kuma sai a ɗiban masa gwaggwadon kasansa da ya yi iya kudin ka iya shagalin ka sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi